بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع سبيلهم بإحسان إلى يوم الدين bayan haka musulmi yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Walaikun salam.
godiya ce ga kuma ta musamman ta fito daga Allah subhanahu wa ta'ala ne kuwa da dole wanda a cikin ikon shi da ganin shi muka sake samun damar halarta a wannan lokacin kara barka domin ci gabar tafsirin na tsaye da girma a cikin wannan wata da girma wata Ramadan muna da fara subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon ganin gaskiya sannan kuma ya ba mu ikon yin aiki a yau muna mai can goma sha bakwai sha takwas Sha bakwai.
شاهد الظن خيرا النبي صلى الله عليه وسلم تجمعت أصحاب مدينة أنا شكرا أبو ليلة البلداء عند ربي وأنا شيني ذاتي إلى شدة يوم مارس وتقوم إلى جهة النبي عيسى عليه السلام أنا شكرا أبو ليلة شدة شدة هل يكون أنا أفهم تفسير سورة المائدة أشياء مباركة الحياة تستمر أيوة إن شاء الله نظام داشة والقرآية تستمر إن الله سبحانه وتعالى يسير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم في جنات النعيم.
Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa walau anna ahlal kitabi kuma da a ce lalle sun ahlul kitabi amanu sun yi imani wanda kuma sun yi tsoron Allah da kamfarna sun yi adi Allah ne da mun karkare musu kurakuran su wanda a da kuma da musu yasa cikin aljannoni na yau na Allah subhanahu wa ta'ala idan muka koma muka kalli wannan aya za mu gani Allah subhanahu wa ta'ala yana nuni ne akan cewa ta dai an bi kitabi amanu sun yi imani imani da bi sun yi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sun yi imani da abin da aka saukar mishi da sabon wani a matsayin da manzo na karshen zamani wanda sun san shi a matsayin wattaqau in kuma suka ji tsoron Allah suka yi tsoron taka dokokin Allah wanda kuma bi ne ta gaba a can baya ko to da a ce sun yi imani da kuma sun ji tsoron Allah Allah ne da kan farna hannu sai ya dace da mun karkare musu dukkan miyagun ayyuka da suka aikata kurakuran su da suka aikata da mun karkare musu wannan yana nuna muku cewa musulunci yana goyi a da ya gabace shi al-islamu ya tafi mafar musulunci na goyi duka abin da ya gabace shi na kurakurai da mutum ya aikata duk irin yadda mutum ya aikata bai bayyana laifuka tsakanin shi da Allah in dai har ya musulunta musulunci shi ya inganta to hatta da shirka kaga ita ce mafi girman laifi da mutum da aikata ko musulunci nashi yana goyi mai shi ne nan su ma a hannunta da a ce sun yi imani da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓa da Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda kawo kuma suka yi wannan Allah ba su saba dokokin Allah Allah ce da kafin haru sai ya ce wala adarkanna da za ta ta'i kuma da mun sanya su a cikin aljannoni wa'anda suke da nema. To, ko da ba sai Allah ya ce, ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون Allah ce kuma da dai su Yahudawa da Kiristoci, da dai su a ƙamun taura da wani injina. Sun tsayu akan aiki da abin da a taura da su da shi da injina. Sannan kuma wa ma kunzi da gidan da mafihim da abin da aka saukar zuwa gare su daga ubangiji su Allah ce da aka rubuta da sun ci daga saman su wa min tahti arjulihim kuma da sun dorci daga ƙarƙashin kafuwan su Allah ce min hukumatun muntasira daga cikin sa akwai al'umma wanda take tsaka tsaki madaidaici wa kafin min sa'a ma ya amma da yana daga cikin abin da suke aikata yayi a nan a kan hangaru daban-daban na masu da cikin tafsirin wurare daban-daban na cikin wannan aya. To an mu aka hukunta ba su wani jina. Allah subhanahu wa ta'ala da yace da dai a ce su sun tsayu akan abin da at-taura ta zo da shi wannan jina da jina. Wa ma kuzi da ilahi ba mafi da abin da aka saka musu daga ubangiji. Kaga nan ana magana bisa kan at-taura da injila. kenan imanin sa ba zai cika ba sai da mamun zira ilahi ba ba fahimtar da zaka shi mene ne mamun zira ilahi ba ba fahimtar shi ne addinin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kaga a cikin guda sun yarda da at-taura ko kiristoci sun yarda da at-taura ko sun yarda da injila to yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo shi imanin sa ya isa da at-taura da injila kadai a'a sai sun yi imani da abin da aka saukar musu daga Ubangiji. To da sun yi haka da aka nome fauka yi wa da da sun sami arziki yana so musu daga saman kawunansu kuma daga ƙarƙashin kawunansu. Abdullahi bin Abbas in ka karanta tafsirin Imam Al-Qurtubi a nan Abdullahi bin Abbas ya fassara kan fauka da ruwan sama wa min tahti arjulihim da kuma abin da zai tsira ruwa daga ƙarƙashin ƙasa. Ya ce kuma wannan yana nuna cewa suna cikin halin bari. Kun gane ko? Amma kuma wasu masu tafsiri da suka zo da su suka ce, nan Allah subhanahu wa ta'ala yana nuni ne akan cewa da sun samu ni'ima wanda ba ta yi. Mutumin da aka ce yana ci ta sama yana ci ta ƙasa. Ina ta ko ina ya rasa. Ina arzikin yana karewa bai karewa. gaskiya ce nan kinaya ce wanda ke nuna cewa arzikin da za su fara samu bai yake. Mun gane ko? Idan wannan shi ne suke ni da faɗa Allah subhanahu wa ta'ala shi da ake ni da faɗa Allah subhanahu wa ta'ala ne da aka nuna kawai yin wa bi ta ce a kawai yin. Allah subhanahu wa ta'ala sai ce min hukumar a cikin hukumar ne waɗanda suke masa kai da ba masu shirya kan nan ma akwai tafsiri guda biyu muntasila akwai al'umma wanda ke matsakaiciya wace ce wata al'umma sai aka ce nan ana nan mutane daga cikin su wa'anda sun yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam kuma sannan ba su dora kai akan annabi Isa ba abin da kake ciki ba su ce mishi Allah ba sannan kuma da aka aiko annabi sallallahu alaihi wasallam sun fahimci cewa shi ne kuma sun yi imani akwai sun ya san annabi sallallahu alaihi wasallam akwai ma wanda ba su ma ga annabi sallallahu alaihi wasallam labarin shi suka samu suka yi imani kamar da jashi sarkin habashi da jashi sarkin habashi a ɗan afirka ne annabi sallallahu alaihi wasallam da cutarwa ta kakiran makakin cutar shi da sabon shi sai nuna tunanin cewa ina zai aika sakon shi sakon a wancan lokacin akwai irin dauroji wanda suke manya manya akwai farisa akwai rubu akwai misira akwai inani ko ina amma anan da tsaya ya yi nisa ne sai tunanin cewa ya aiko su nan afirka wajen hukumar kakin hali kakanmu da jashi aka aika su baki ne kamar mutum wannan ke tabbata maka bakin mutum yana da amana da gaskiya sai in ya lalace kuma ka sai kasashen laraba ka tambaya ka ji zafi da kana cewa bakin mutum yana da irin wannan amana da wannan gaskiya ne ya kishe abin alfahari a tsakanin sauran al'umma annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu ne muka yi imani da shi ba tare da mamu ko dakin ka abu da ke da mai yanzu da jiya da cikin wani fuska dakin ka to kilomita wajen dubu shida ko dubu bakwai da kusa kan biyar shi ko cikin jirgi aka ce za ka da sai kayan kwana ka ba amma kuma ka yi wani bi gaskiya annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa yana tunanin ƴan uwan shi sama annabi sallallahu alaihi suka ce ku ba ƴan uwan ka bane ya mutu Allah yace ina ne wa'anda suke imani da ba tare da suke to a wancan lokacin shi da jaki har ya rasu ba bai ga annabi sallallahu alaihi wasallam amma kuma ya imani da shi to lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tuna da cewa akwai shi sai ya ce innahu malikun la yuzlamu indahu ahad shi sarki ne wanda ba a zalunta kowa a wajen shi yana kwatanta adalci yawwa ana son ya kasance ɗabi'a ta bi shugabanci ana son ya kasance ɗabi'a ta musu adalci ba da gida a kowane gida ana samun adalci cikin yahuda kana samun adalci cikin kiristoci kana samun adalci cikin musulmi kana samun mai adalci kai cikin yan gori ma kana isa mai adalci ko ina akwai mai adalci to saboda ka kasance kana da sifa da adalci saboda sifa adalci sifa adalci Allah ya hana zalunci tsakanin ya ibadi inni haramtu dhulma ala nafsi waja'altu bainakum muharram fala tazalimu Allah ce ya kuma yi na lallai na haramta zalunci a kan kai kuma na sake ya shi kasance tsakanin ku haramun kan ku zalunci da to wannan bawan Allah yana da cikin shi lokacin da annabi ya aika mutane shi a can mutanen wanka suka ce wani su samu mutanen da suka yi wa'ancan baki su ta su karɓo su tun musu hanya ma tana yawa su kashe ko kuma su medo su a makka su kula da su suna tsawa waɗannan mutanen masu baki na kafar maka suka mashi bayani suka zuba bayani saboda adalcin da yashi sai ce mu annan samu annan suna suna kuna da wani abu daga cikin abin da ya zo muku shi na aka samu ɗaya daga cikin sai karanta mashi farkon suratul maryam kissa wace take maryam mahiyar annabi isa yadda aka aka yi a kissa aka ce ko da ya karanta mishi yana karanta sai ga najashi na hawaye cikin cewa wallahi wannan abin da kake karanta ya hito wuri guda da abin da ya sauka ga annabi Isa alaihi salam wuri guda sai karshe ce musu ku koma ba za na ba ku arziki kaga ya yi adalci ko bai yi adalci to yana daga cikin irin wa'annan mutanen akwai Abdullahi bin Salam shi ma yana daga cikin wa'anda sai musulunta daga cikin Yahudawa ko musulunci sai da irin akwai irin sa Salman Farisi kaga shi ainihin da ya ba ma jushi ma dan Farisi karshe kuma ya musulunta ko musulunci shi wasu malaman tafsiri suka ce nan akwai wata fassara fassara ta ita ce minhum ummatun muqtasira ana nihin daga cikin sa akwai al'umma wanda suke matsakaita wa'anda su ba su aikata dukkan wani abu wanda yake na cutarwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma kuma su imani shi rashin yin imanin su da shi bai sa suka zarge shi ko suka zage shi ko suka aibanta ko suka wuce dukkan wani abu wanda bai dace ko zai zama wanda tana hawa ba su yi imani da shi ba amma kuma ba su taɓa shi to haka ake so lokacin da da'awa ta su ta sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma haka ga wani hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam wanda kake ganin ta kai ne imanin ka bai kai kai aiki da shi ba kama kin ka kaga kuma da ya suna nawa ba su iya tsaye da gefe ba su iya ana gana ka lura ni bakin ne mai nan kenan ba su iya tsira ba su iya to tunda ba ka iya wanda ya yi ina ke da su fashi wani bai iya ɗage wannan shi ya kasance da rufin kuma bai iya to wanda ya yi ina kai ina ce mishi wannan shi na tsallaka wuta to shi ne ta sa ta wani mutum ya saka ta ya ba a hankali kai wuce iyaka muktasida an samu shi ne daga iktisad iktisad economy ne ai da faransanci mutum ya kasance kana yin economy cikin komai kar ka wuce iyaka wajen aibar da mutane abin da ka san da cewa ba ka iya shi kawai kamar masu isi ku kuna daga cikin wanda kawai imanin da zuciya ne kawai zuciya Allah ya ce wa kafiru min musa a ma ya faru kuma da yawa daga cikin su abin da suke aikata da yayi to haka za ka samu cikin tafiya za ka samu mutanen kirki yan kaɗan mutane masu kwatanta gaskiya yan kaɗan shi yasa wani malami yake cewa a da idan ka shiga kasuwa za ka yin kasuwanci da mutum za ka mu'amala ta dukiya da shi in ka shigo cewa ake ka yi mu'amala da duk wanda ka so dukkan su mutanen kirki haka ake cewa zamanin annabi sallallahu alaihi ya ce duniya ta fara lalacewa da kaɗan kaɗan sai a kuma ana cewa to in ka shiga kasuwa in ka ce da wasa ne mu'amala sai a ce maka ka yi mu'amala da kowa mun ba da wani shi kaɗai da wani yana mai wuce Allah maka mutum ɗaya ko mutum ba a ce wa'ancan zuciyar su kasa sati ba su iya haƙuri kuma in ka ɗauko irin cutar ma da suke yi ba ta kada adalcin mu ma ne da shi ne cutar yanzu tsakanin ka da Allah wurin tambaye ka ka ɗauko nono ka ƙara mishi ruwa don ka sai da shi don yi mu yanzu tsakanin ka da Allah wajen malayi a wajen mu yanzu da gini kai yanzu akwai madadar ka tabbatar da cewa tsakaninka da Allah ta shanin ce, ai duk talar madara ake cikin nan yanzu. Amma ba ta karwace madara ce bai garki bai kaza bai wane ne bai wane ne. In ka shaƙe mutum ka ce rantsi da Allah madara ce. Wata wani itace ce, madara itace ce. Wata kuma budur da yake sanya Wata wani gari ma ne tana na alkama ma ne ake amfani. su da suka san abin da suke kamar kuma da raka sha to za mu nan to kuma da kasa hanawa yi sai aka taso madara a ƙara masa ruwa ya hana wata mace tana sai da nono Umar bin Khattab yana cikin yawon daidai ya kawo wajen gidansu sai ji macen tana ce mai yadda ɗebi ruwa mu ƙara ma dutsen da Allah da ƙaru a samu riba sai da ya ce mata ai sarkin musulmi Umar bin Khattab ya hana sai ta ce ke ba sai ki ɗauko min wa sarkin musulmi ina ke ganin mai sai ya ɗauko zuwa sai da ta ce mata to kuma in har shi ba ganin mu ai ubangiji shi na ganin shi ba da Umar bin Khattab yana ci ya fashe da kuka ya koma gida. Ya samu ɗaya daga cikin ƴaƴan shi ya ce sai daidai gida ka sa. Akwai yarinyar tana nan cikin nan gidan aure ta. Kadi bai da mutane suke taya su tsinto duk cikin jirgi. Su ɗauki kinshi. Mu yanzu muna yin hakan ka tsaya ka tifa ka kashe hankalin ka ga inda ke da wata yarinya da kwarai ka ɗauko ta wannan yarinya ita ce ta ta hanki Umar bin Abdulaziz Umar bin Abdulaziz yana da cikin jikokin ta wanda ana ce mishi khamisul farfai rashi kaga Umar bin Abdulaziz ya ci ba ku ci ba to shi yasa na ce muku zalunci su cutar da suke ganin sai zalunci muna adalci muna adalci kai ka san da cewa ko da ruwan za su sanya ba za su sa ruwan yadda za a iya gane ba to muna wurin ya kake su da su ruwan fa suke yawa ya ce wai kai ka sha madara ka dai sha gari Allah ya Allah subhanahu wa ta'ala ce wa kafiru min ilmu sa'a ma kan ya kuma sa'a ma ya iya daga cikin su abin da suke daga tayayi Allah ta ya ayyuhar rasul balil ma يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين An kira ne ka Annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce ya ayyuhar rasul ya kai wannan manzo. Ya ayyuhar rasul ya kai wannan manzo. Saboda an sa alif wannan. Ya kai manzon nan. Sai ɗan nan cikin alif wannan. Mun gane ko? Aka ce mishi ballir ma zai gidan ka ka isa da abin da aka sabkar maka da ubangijinka. Wa illam taf'al in kuma baka aikata ba fa ma fadan ka risala ta baka isar da sakon ba wallahu ya'suka min nas Allah shi zai kare ka daga mutane inna Allah la yahdi al-kafirin lalle Allah bai shi da mutane ba su kama anan malaman tafsiri suka ce umarni ne Allah subhanahu wa ta'ala yake yi ma Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya bayyana da'awa me yasa saboda lokacin da yake maka farkon musulunci ya kasance yana yin da'awa amma daga koyi da'awa da yake yi sirrin ko shekara uku yana yin daga koyi sau gudun kamar maka sun fitar da su amma an mutu ne ke cewa farkon wanda ya fara bayyana imanin shi da gini shi ne umarnin Allah duk wanda ake kira daga ko yake yin abin shi kayan a yi ƙarfi Umar bin Khattab lokacin da musulun da yace mu inna la na'budu Allah sirra yace mu ba mu bauta ma Allah a cikin sirri yace ku sani ni na musulmi babu koyo ku tuna lokacin da ya zo nan hijira kowane musulmi kokar yake yin hijira ba wanda ya sani suna ci mishi suna da mishi da shi amma kuma duk da zamu da ya tashi hijira sai da ya fada su a jiha da duk wani katon kafi inda suke zama inda suke shan gunan su dan yanzu ya same su yace to wanda yake son koshi ta rasa shi wanda yake son dan shi ya zama maraya wanda yake son matar shi ta zama gwamruwa yace tare ni bayan wancan kwarin saboda ni hijira zai ga hili da rana tsaka shi yayi aka samu wasu musulmi suka bi shi kuma tun aka ci daga cikin su har da mutum sai su bi kafa ya ci aka yi jira aka duk wanda ke jin tsoron ya fita cikin sirri ya to yanzu gashi tare da umar ya ci da so daga shi umar bin kafa bai taɓa ɓoye ba bai ɓoye gaskiya nan nan malaman tafsiri suka ce wuri ne Allah subhanahu wa ta'ala ke ma'anar sallallahu alaihi wasallam akan cewa ya isar da duk abin da aka sauka mushi aka ce kuma in bai yi ba bai isar da manzanci ba Imam Al-Qurtubi ya ce wannan yana karyantar da dukkan wani wanda ke ganin cewa annabi ya koyi wani abu na manzanci tafiyata dan tukuya kamar yadda shi asali ce akwai abin da annabi sallallahu alaihi wasallam bai isar da shi akwai abin da annabi sallallahu alaihi ya gaya wani asiri bai gaya masa wani mutane shi lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da suwa akwai abin da ya so ya rubuta aka ce Umar bin Khattab ya hana shi rubuta shi kuma abin da ya so ya rubuta shi ne ya wasiya ya ce Ali bin Abi Talib shine halifa bayan shi amma nan tsoron Umar bin Khattab ya yi rubuta kawai abai ba a bai haka akwai da ya sa abin annabi sallallahu alaihi ya isa da kun su kuma malaman suna ne suke cewa suke cewa da abun umarni ne Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi da cewa dole sai an ga yawan abu babu wanda ya saka duniya ta an hankalin ka da kyau ka gani da a ce abin wajibi ne sai an ga shi ko kuma sai an ga shi ba wanda ya saka babu sauran ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya isa da dukkan abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce isa da shi mun gane ko Allah ya ce wallahu ya'simuka minan nas Allah shi zai kare ka daga mutane duk wani mai yin cutar da kai Allah shi zai kare ka daga shi wasu suka ce wannan aya farkon musulunci da sauka saboda farkon musulunci abu talib ya kasance lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana a wannan fita yana aiko mu annabi sallallahu alaihi wasallam masu gadi don su kura gadi shi kan wani daga cikin kayan maka ya zo ya cutar da shi da wannan aya ta sauko sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi ya amma ya kai dan uwan baba inna allaha asamani min al-jinn wal ins lalle Allah ya kare ni daga aljannu da mutane ya ce mashi saboda haka ba na bukatar mai gadi daga yau daga ran nan ya kasance ba mai gadi ko jiran nan sallallahu alaihi wasallam suka ce a wannan aya ta sauka ne a Madina farkon hijira annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi yana nan cikin sahih muslim hadisin Aisha radiyallahu anha take cewa sahar nabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya cika dare wata rana da ya kwana ta ce faƙada sai ya ce ya ce da na samu wasu wani daga cikin sahabbai na ya zo ya yi gadi da na ji daɗi a cikin daren ta ce muna zaune muna wannan magana da annabi sallallahu alaihi wasallam sai ta ce fasami tu kashi fashata sayyid sai na ji irin ƙara ta takobi ko kuma ta makari bayan gida. Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce wane ne? To da alamun mutum ya ta wani makari ko? Annabi ya ce wane ne yanzu? Ta ce sai ga sa'ad bin Abi Waqqas shi ne yanzu da makam. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo ka ya sa'ad. Ya ce waqa'a fi nafsi a cikin raina na shi cewa ya kamata a daren yanzu zo ki gane ki. Gani wa lalaka. Shi da wata waya hada hada musulmi su ne amma su bi suka wata ruwaya shi kaɗai ne ruwaya musulmi shi kaɗai ne amma ruwaya da ba ta musulmi ba tare da ba zai mutu ne amma su. Ita kawai waka a fi nafsi. Na shi kawai gare na ne cewa yanzu ki gane ni. yake shi yasa Aisha radiyallahu anha tace manzo Allah sai da ya kwana yake tafi har tsoron sunan da tsoron yin mun share shi ko kuma na sani da sahiya ta yi shine wannan aya ta sauka tace ina kallo lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya leko yake ce musu ku tafi Allah ya saukar mana cewa wallahu ya asimu kamin nas Allah zai kare ka daga mutane ba wanda ya sai mun gane ko الله يجي إن الله لا يهدي القوم الكافرين دليل الله يهدي الإمام الكافرين قل يا أهل الكتاب لستم على شيء قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين.
كتير مسلم يا كما الله صلى الله عليه وسلم يا أهل الكتاب يا معبد لستم على شيء ما حتى تقيموا التوراة والإنجيل حسيكم حياة التوراة ila kenan mun yi aiki da su wa ma kun sai da ilai kuma rabbi kuna abin da aka saka mun da wajen ubangiji wa da yasidan da kafiran min ma kun sai da ilai kuma rabbi ka koya da mufra kuma tabbas abin da aka sankar maka daga wajen ubangijinka sai ya ƙara da yawa daga cikin su kan garewa ƙetare iyaka da girman kai da kafirci ba za ta sa'ar da kofin kafirin kan kai bakin ciki akan mutanen da suke kafirci har yau Abdullahi bin Abbas yake cewa a nan da yi da suka wannan aya. Wasu Yahudawa da suka zo da an gaba sallallahu alaihi wasallam suka ce mishi ai ka ce ka yi imani da attaura ko annabi ce ina imani da attaura sai suka ce kuma mun imani da amma ba kuma da su wani a bayan nan saura ka kiran da ku da kai da kai ne shi da sai Allah ya ce ka ce musu ya ahlul kitab ya ku ahlul kitab lastum ala shay ba ku sa kan komai na addini imanin ku da taura shi kadai bai isa ba ku sa kan komai na addini hatta tuqimu at-taurata wal injil har sai kun yi aiki da at-taurata da injil sannan kuma shi ma bai isa kuwa ma mun zina ilimin da mafarko da abin da aka sauka muku da kawai ku a wannan lokacin ne kuke masu bi kauya ne masu imani cikakke har yau Allah sai kara maimaita abin da ya gaya mun can bayan cewa wala yasidan da kathira min ma usri da kuma rabbil qiyamah hakika abin da aka saukar maka sai ya kara ma tabbas ya kara ma jiya da cikin sai ta da iyaka da kan ganewa da kafirci in mutum Allah subhanahu wa ta'ala ya nihin fatar da kuma wanda ya sai shi dukkan wata aya da zan zawa da ili shi ne mutum yake gani duk da yake ƙara mashi ma samun wani makami na kan garbar kisa duk wanda ka ga ya bace wannan abin tausayi toshewar basira ke samu toshewar tunani ke samu yana da kunnuwa ba su ji yana da idanun ba su ganin gaskiya yana da zuciya ba ta tunanin zuciya wanda yake da kyau yana da hankali hankalin da shi bai tunanin mishi gaskiya sai dai kawai ya ƙara mishi kuma irin wannan magana gidan kowa sai an sami ana iya samun gidan kowa Allah ya kiyaye Allah subhanahu wa ta'ala ya fara ta sa'ala qawmin kafirin kar kai bakin ciki a kan mutane kai bakin ciki ka damu su kar ka halaka kanka kanka ka halaka kanka da bakin ciki da Allah ka fara ka da saka Allah kai musa daga halaka kanka dan saboda iskar da masu imani wa man yuridu Allah fitnatahu falan tamlika lahu min Allah shay'a innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha Allah sallallahu alaihi wasallam man yudlil lahu fala hadiya lahu duk wanda Allah ya fasa da shi babu wanda yake sai Allah ka shirye da saboda haka Annabi sallallahu alaihi wasallam kake bakin ciki aka fanta ne
إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون الله سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا اليوم سكي إيماني والذين هادوا وأنا سكي يبتجي والصابئون ذكركتت والنصارى ذكرستوشي dukkan su an jan man amana billahi wanda imani da Allah wal yawmil akhir da yin kanki wa amila salihan kuma aikata aikin kwarai fa la khawfun alaihim wa la hum yahzanun babu bi akan su kuma babu da akan su inna allazina amanu nan sun san zuwa ake yi wanda suka imani da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda hadu kan alani wannan yahudawa wasabiqun sunan malaman tafsiri suka yi sabani mutakan me ake yi da asabiyun wasu ka ce masu addini masu addini ne addinin nasu yana tsakanin yahudanci da kiristanci wasu ka ce addinin nasu yana tsakanin yahudanci da musulunci wasu ka ce suna ne ana ne mutane wanda suke kan gararru kawai kamar irin ka ce ati wanda bai da addini ba duka suna shiga cikin wa wanda sara sun kiristoci man amana billahi duk wanda ya imani da Allah واليوم الآخر يا خالق شو عامل صالح كم يعيق تعيش الوري الله سيد الباس باب الصلاة كم نن أنا هو يعني الله سبحانه وتعالى يتوبة إلى إلى إلى وأنت da abin da suka yi can baya idan har sun yi imani da Allah kuma suka aikata aikin baya to ba su ba sun karɓi wannan ko ba za su karɓa الله سبحانه وتعالى لقد أخذنا ميثاق لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون
لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل حقيقة ملكي القول بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كما كأيك من زوال Allah ce kulla ma ja a umar su bi ma la tahwa duk lokacin da wani manzo ya zo musu da abin da ran su ba ya so faridan kasabu wani bangare sai su kare ta wa faridan yanzu wani bangare ma sai su kashe yana akwai annabawa da kare ta su kawai sai akwai annabawa da ma kai su ma kawai sai wanda yake iya kashe annabi dan ya kashe gaban wata kasa wannan kari da irin kamar da suka mashi gaban venezuela suka tafi da shi haka wasu kima haka wasu kama da mai halitta cikin ƙasar cikin ƙasar cikin ɗakin ka a ce mutum ya zo kina a ruwan ƙasar ka cikin kina a ruwan gidan ya zo ya ɗauke ka ya ɗaure ka ya je da kai ce hukunci ne maka ka taka da kashi yanzu duniya ka taɓa yin zalunci irin wannan kuma irin wannan mutanen suke wasu suke son su kawo kwanciyar hankali a cikin duniya to annaba na Allah ma haka suke fahimci shi yasa in kana karanta alqur'ani abin da bai rubuce yake aikata sai ba ba ka mamaki wanda duk ke yin mamaki wanda bai taɓa karanta ko masara hausa ce ba ta qur'ani ko kuma bai taɓa sauran tafsirin suratul baqara da ali imran da nisa'i da ma'ida duk mutum da zuwa karanta wa'annan surori ko ya taba sauraron tafsiri to bai mutum da taba wani ka gane muna Allah subhanahu wa ta'ala ya kunna ma ja mutum da wani manzo ya zo musu bima la tahwa da abin da ran sa bai su yanzu da abin da shi mutura yake musu shugaban bai da da abin da yan kiran suke musu ai la ta'awa ba su ba su su suna kallon abin da yake gyara su duk mutumin da bai gyara musu kowane ne shi za su gama shi da wani na wajen mu za ka samu wani yana ce maka ai shi a ne wancan ake saboda ka stasi da mu shi mutumin da aka ma bakin sa wani ina kin so su duniya saboda ma na ta ba dan uwan su maliki amma kari ba to haka kuma da kuke ji a kun ahli sunna ne da ahli sunna da yan musu abin da ba su su to sai sun mushi haka wanda za a ga wata rana abu karafi da aka shi dan dari da na tijaniya ko da aka ce aka kashe lokaci an kashe ɗan ka ko kwaro sadan hussein an suna ne aka kashe shi hada wasu kasashen na musulmi aka kama kai wasu kasashen na musulmi wasu ahadu suna su suka fara bada mai na yaƙar su suka bada ba su militar daga kuwait aka ɗora halkushi daga ƙasar kuwait a ɗora shan mai irin kasashen saudiya da sauran wannan kasashen na gwamnati da kake ganin Iran tana fito yanzu ana ce muku ai tana tana hada da makwabtan wa'annan dai kasashen su ne aka dauki jirage daga nan aka yaki sadan aka gama shi aka aka mishi sojojin da bai iya yin komai da su sojin dubu ɗari uku na shi kansu kuma kayi shekara kusan ishirin kana da ɗan ba a sayar maka ba a sayar da maka maka abinci kadai ake sayar da maka saboda ka kai ka saka sauri in ana zancen arziki na ƙarƙashin ƙasa ƙasa ka ita ta bi a cikin duniya haka ya tura zama sai haka ya tura zama saka ko mutum ka ko ka ce ya bada makaman shi a roshi ya bada a roshi amma da kuka tabbatar da cewa sai an yake sai kuka ba da ke rubu a kan to shi kenan sun ni ina ganin an yi haka nan kuma ni ina da ikon illata illata ko kuma illata guraren da aka yi kuka bana aka yi wani sosai kasa illata to da son zuciya ne mu da son zuciya bai yiwuwa ina ganin ka ba maki dama wai kyalika a ƙa'ida ta waɗannan duniya ba inda aka cika ya ko musulunci ta yi fama ne ta da a nemo fa'ata zuwa alaihi bi bisni ma ta da tun mutum da yake tafiya ka akan to ku ke tafiya ka akan shi da irin yadda yake tafiya ka akan to shi kiran kawai sai yana kallo in ci kuma mutana ne wurin kyalin kai in ka san darajar makwabci ka kawo maki yana number one ka aje shi shi sa zaka jin su BBC suna ba da labarurka barkatai ni na bar sauran BBC yau shekara shin da ba su sauran BBC ni ba su sauran BBC ban sauran mutan Amurka ban sauran Deutsche Welle ban sauran kowa ni ni kai na BBC ce saboda ina binciko mu kai na labari in na ga wuraren da ake bada labarin na ga ban gamsu da labarin da ake bada sai in ga sai inda na gamsu saboda duka farfaganda ce wa'annan kasashen masu wa'annan gidajen rediyo ba za su taɓa gaya maka abin da zai gyara sai da su gaya maka abin da yake gyara su saboda biya suke yi kuɗi suke biya da wa'annan gidajen rediyo kuɗi suke biya za ka samu wasu kuma suna ƙoƙarin su ɗora nuna cewa abin da ake yi bai dace ba kaza kaza kaza kaza kaza kaza duk mutumin da ya rayuwa ko kuma ya karatu a wata ƙasa dole in wata matsala ta taso masa ka wannan ƙasa ya koya mata baya haka nan shi ne kisa kake ganin tura suna ɗaukar ƴan ƙasar su kai su ƙasashen su sai karatu saboda duk ƙasar da kai karatu to goyon bayan da kake ɗari musu ɗari duk mutumin da ya karatu su kuna ganin da ita ba zai taɓa gani ba mu yanzu da muka karatu su don babu ganin da ita su kuma ga ana haɗa tsakanin Sudan da wata ƙasa Sudan za mu goya ba haka ne kowa kan wani to so da kana kaga mutum yayi karatu ta ko yana goya musu baya yana ta sharri kaza da kaza ai wannan abin kai ne da kaza ka bar shi ya sai ta kallon kai da nashi rar da abin ya faɗo musa kan Allah ya kiyaye sai mu ko mi sai ci amma irin wannan ta yadda ake matuƙar musulmi ba su haɗa kansu ba zai ba an dai ya gaba shi Allah ya kiyaye
Ko tambaya guda uku kada larauci. Ce assalamu alaikum ya ce ya mu'allim uriri tafsil fi hadhihi mas'ala ya ce kar sami'tu mau'izatu shak Ja'far Mahmud yaqul fiha kullu man taraka masjidan ladhi janibahu ثم انطلق إلى مسجد الذي بعيده أرجع بالبدع وأنا من الذين يصنعون ذلك وأما حجتي في ذلك الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال في الحديث كل خطوة تمشيها إلى صلاة صدقة في متن أربعين الحديث رقم بسيس
cewa ya ji malam jafar Allah cikin wani wa'azi na shi yana cewa duk mutum da ya bar masallacin da ke kusa da shi ya ce wani masallaci wanda yake nesa ya zo da bid'a yake shi kuma yana yin haka yake kuma kunje shi kusa kan wannan shi ne yana aiki ne da wani hadisi idan ba ashirin da uku a cikin ashirin da shida ne ko? Yake annabi sallallahu alaihi yana cewa ko ma zuwa masallaci ana rubuta masa kyakkyawa yake kullum ko wata ne ko haka da ko ana rubuta mashi kyakkyawan aiki to yanzu menene abin to ban san cikin wani context ne ba mana jafa yake wannan ban san cikin wani yanayi ne ko cikin sharhi ne ne yake shi
ba a iya gani ya tun ba a yi magana gaskiya ko ba ka yi hukuncin sakan magana malami kun baka ji dalilin da ya sa kuma sanadin da ya sa yin ba ba za ka iya Tada malaman lura suna cewa ba a fassara kalma ko da kalma ce ba a fassara ta sai an san context din da ruwa ce. Idan na ce maka na san turbi kasuwa daga ba ka iya gane mutum ne su. In ka ce turmin daka ne ina da ne ina da in ka ce turmin atamari ina da ne ina da amma sai na ce maka na so zan yi kasuwa saboda sallah za ta fito ina son in raba mata na tuna ka san dai ai ba ta da kake idan yanzu an samu wani context din yanayin magana ya hito shi yana nuna cewa karamin abin da ake haka maganganun malamai da ka samu wani lokaci sai ka ji malami ya yi tsanani to akwai abin da ya sa ya yi tsanani wani lokaci sai ka ji ya sauki to akwai abin da ya sa ya sauki shi sa in kana yawan sauraron malami kana tasirantuwa da irin tsananin shi kuma irin zahiri yanzu duk mai sauraron albani da zahiri to sai ya tasirantu da irin tsananin shi amma kuma shi da kanshi albani yake cewa in kai ina tsanani na kar ka ɗauke shi ka ce ka kai garin ku ka kore irin wannan ka sha kashi ya ce garin ku ba irin garin ku bane ya ɗora kawo sallai na wasu abubuwa da ke da kwanan musulmin garin su wanda ko Kano ba a samu wannan amfani da wurin Nijar. Wanda a ya maka sai ya mamaki a ce musulmi suna yin irin wannan abu ko kuma irin wannan tafiya ana samun cikin musulmi. Ya ɗora gani kudu. Ya tuta shi yasa in kai shi ina zafi na kawai kamar da zafi na. Kar ka ɗauke shi ka ce ka sai garin. To haka malami na iya bid'antar da abu sa kan dogaro da wasu hujjoji. Allah ya ka in aka ce mutum yana kusa da masallatai ko masallatan nan dukkan su ya yarda aqida wa'anda suke jagoranci su to anan babu abin da zai hana mishi ya zaɓi ya yi zaɓi akan ya kai wanda yake nesa ko kuma ya kai wanda yake kusa ba san wani hadisi ko wani nassi wanda ya hana mishi wannan zaɓi musamman ma in yana son ya yawaita yin tafi zuwa masallaci kamar yadda ya zo a cikin hadisi tunda har yana da hadisi ba a iya ce mishi ya fita ban san hujjar da sa a ci mishi ban sani ya sani na dai ban sani saboda wannan ta yadda za a yi tana kara mishi daraja wajen Allah subhanahu wa ta'ala kuma tana karkare mishi kuɗa haka a san sallan ina tana kowane malamu da ya koya mu kuɗa kasu ne da kasu ake cewa shi idan ya tashi sallah kullum sallar magarba da sallar isha yana zaɓen masallaci mai nisa don ya ƙara samun lada yana ta hata da ibada ya kamata ka da tsara akwai lokacin da zaka zaka dora yin azumi don ka ƙara samun sekur da lada wajen nan kai ko cuta wani mutum kai ka iya zuwa ka yi ramke ke sadaka don saboda ko lahira an zo to kana da abin za ka toshe wa kasa ya ta ba mu irin wannan musallai ya ta ba mu irin irin ya ce haka ake yi ko wajen ibada to shi ba malamin addini bane malamin administration ne ne amma duk abin da kake karanta na ilimi in bai baka umarni wajen addini kawai na ka tashi masallaci sai ka ce barka ni ba ka zo kasuwa su ma ka yi an ka san kayan masallaci ka ko aka samu mutane su kula salati da yake da kaje cikin sahara kai shi ai ba dai bane ba za ka samu abubuwan mutanen da suna nan suna diba irin yadda za su tsara aikin suna addini yanzu ka kalli wancan masallacin da morka in aka ce ana rihe mutum mutane suka zo sallah hawaye duk girman shi hawaye za ka mutane suna yanzu wanda ya wannan masallacin bai yi nazari ba tsakanin da Allah bai fulani kasuwan ba bai fulan wani samun lada ba a ce kai kullum masallacin ka cika yake kamar ranar idi kullum kamar ranar juma'a kullum cika yake hawaye kasan dai ai ba ta yake ba da ka zo ka yi shi inda mutum samun mutum uku ne za su kasancewa amma ga wani mutuncin masallaci bayan su ba mutane su kana da lala amma dai ka san wanda inda ke da mutane da yawa an yaki kana to shi yasa ko sanin ka sa ka bada ko wani aiki za ka yi ko wani menene za ka yi ba a hana ka ba ka diba ka yi filan cikin kasuwanci filan muke dan bi mutane suka suka yi shagunan cikin ba dan a samu wuri ba shi kenan sai ka zana aiki na lada sai ci wani kaɗi saboda na yi zaɓe ya dare ka zaɓi shagon kan ɗauke shagon na kargaran mai dashi can dare wajen tanka ka ce ai duka ai aikin duniya ne ba wata lada ake samu ta haka ne har ka ibada ana son mutum ya ɗora tsara kanshi ya tsara ta da kyau yadda zai ɗora samun abin da wajen shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala yake kira mu'amala ta ibada tsakanin da shi da cewa tijara ce kasuwanci ya yi wannan jina wani hana akwai da ma'ana tijara ce haka Allah yake kira mu'amala da ibada tijara ce kasuwanci shi yasa in ina son in samu ladawar da ke mai yawa ina son in raka a taji wa haka sai in bar ta lokacin tsawon sai in in roƙi Allah bukatoci na kuma na kasance cikin masu kyamun lada biyu wannan yayi da farkon dare wannan yayi da ƙarshen dare kai da kanka san wanda yayi ƙarshen dare ya yi lada to haka ake son mutum ya karanta a cikin komai yana da fallan da shi da neman lada wajen Allah subhanahu wa ta'ala
tambaya ta biyu ya ce hal ya juzu salatu kalfa imamun lazi ya sara'u fi qira'atihi la tu'til harfa haqqahu wa aidan ma indahu at-tama'aninati wal i'tidal
ya ce ana yin sallah bayan liman da yake yin gaggawa cikin karatu kun bai ba karatu ake sannan kun bai da nasuwa bai da daidaituwa to wannan abin da ke cin muku wani abin da shafi biyan liman sallah duk limamin da baka yarda sallah shi baka kai kan ba ka sa kana sallah da dai mu ba kawai muke ba inda ke da masallaci dai tak yanzu ai izala sun sa ko kawai kan ma an yi masallaci na su daban da wahala ka samu kawai da ke da masallaci guda ne ko da ka wani juma'a sai ka samu akalla guda biyu inda kawai ya kai kawai to bare birni inda ke da yarwa ta masallatai za ka zuwa cikin kwana guda ka ga akwai masallaci uku to in ka ga malami ko kuma limami sallar shi ba karatun shi ba ka yarda da shi ba ka amince da shi ba ka kare shi shi yasa shi ma liman nan annabi sallallahu alaihi wasallam yace kan mutum ya yi wa mutane limanci ko su ba su kamar da ka fahimci cewa mutane ba su kamar ka to ka yi limanci kamar limancin shi ya yi kada kuskura ka yi mutane da mace masu kafa to kai ma kenan kakka ma mun da kake da limamin da kake shakka ba saka ka yi tsaye ka wani waje ka yi sallar ka inda ka yi da su sannan kuma kakka zo ka yi wani abu irin na takuna sai sun gama sallah sannan ka zo ka tara sannan ba abin da ke ba liman haushi da wasu shi yasa a malikiyance ba a yin sallar shafi guda biyu cikin masallaci ba a yi inda duk ake yin malikiya tsantsa in ka kuskura kai wannan abu sai an fanga maka shi cikin masallacin mallam ba ka karanta risala ba a zawa a san jami'i na sallah kawai a zuwa ganin ko kun zo kuma kuna jami'i kawai jami'i ta faɗi gari za ka iya malikiya me yasa sallar ne ne sariya saboda ana samun wasu mutane waɗanda za su sarwa su ce bari sai ilimin ya ƙara su su sani duk mutum da ya maka haka nan ba ka yarda da shi har abada kenan bai ma yarda da imanin ka ba bai yarda da karatun ka ba bai yarda da shugabancin ka ba sannan na biyu wannan abin yana kawo mugunyar adawa tsakanin mutane da wannan ambata to shi yasa su malikiya suke ganin ta bai haranta duk jami'in da kake ganin muna zuwa daga baya muna yi to saboda ba malikiya ce muke amma in ta ake bi ba a yi mun gane ko
Na'am. Ya ce, Hal ya zuzu an usalli ma'allazi na takazu majalisa au makanar tijarati masjidan?
To, wanda suka riki ya ce yana iya sallah tare da mutanen suka riki wajen sojin kuma wuraren kasuwanci da masallaci. In dai akwai masallaci ne halitta. Bai halitta. Ka zo kawai ka keɓe wa ka fita kusan da kujen ne. alhali nan cikin ya kafa su kuma masallaci da wuce inda yan izalan kake so nawa ke ni inda na yan dariƙa kake so a inda yan kadiriya kake so a inda yan shi'a kake so a inda yan kalkal kake so a to ta hujja ke gari ita na iya kasuwa kuma ci gaba ce wani komi ma a abin da baka sani ba abin da ka sani ma a abin da baka tunani ma komi kuma kusan ma kowane ma wanda ke akwai nan ba shi kadai ke akwai ba akwai akwai da yawa to da biza kana da yake sai ba kin kuma wannan shagon da kake ku yi sanar ko kun fara da majalisa dan da wannan lili wannan lili ta kasu masjidin jarara sai ta hawo masallaci ne wanda ke da jarara an gane da cutarwa ne kawai akan abin da kisa ka rafe kai masallacin ka in ba ka yarda ba da su an gama sallah kana rafe an san da cewa ka yarda ko da imanin su ba ko da aqidar su ko kuma da wani abu duk irin yadda zaka dawo ka ce mutane a kai ka ni ne zaka ba wani zaka ƙarshe dai sai dai a ce rabu ne ke kawai to yana amfana a ce maka rabu ba ka iya sallah Allah ya kiyaye
tambaya ta ƙarshe ce malam wace rana ce za a fara itikafi da sahili koko da mulki
to shi dai itikafi bai da lokaci ma kun gane ko cikin ramadan ko ba cikin ramadan ba kana yin itikafi sannan in ka so ka yi itikafi kana iya zuwa da sahi kana iya zuwa da dare babu abin da zai hana ka zo da dare babu abin da zai hana ka mun gane ko sannan ba dole sai cikin kwanakai guda goma na ƙarshe tun yanzu ma kana yanzu ka zama da ilimi illa ya kare cikin wannan kwanakan goma na ƙarshe shi ne ilana saboda irin irin falon da ke kwa a ciki shi ke nan abin da makaranta ne ana amana da shi kuka kan ga Allah ya ki
Assalamu alaikum wa rahmatullahi
gobe ne kai cika mana ba gobe ne yau sha bakwai da ke